Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake haduwa a cikin wannan silsila ta ahadisul akhlaq daga littafin Malam Abdulrazak Ibn Abdul Musin Al-Badr Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Wannan shine turmi na 26 cikin wannan jirin mai albarka insha Allah. Malam na ci gaba da yi mana magana akan ahadisu wato hukukul ummal haƙoƙin ma'aikata a kan shugabanninsu da kira zuwa ga kyautata musu mun ji bayanai mabambanta a darussa biyu da suka gabata game da wannan matsala za mu tashi inda yake cewa min al mawafiqil mawaqifil jamilati fi ikramil khadimi wal ihtimami bi amrihi qissatu zawaji rabi'ata ibn ka'b khadimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin ababen da ke nuna kaiwa matuƙa wajen kyakkyawan tsari da kyakkyawan muhimmantawa wajen kula da ma'aikata da na ƙarƙashinka shine wani labari da aka samu na labarin auren rabi'atu ɗan ka'ab wanda yau annabi sallallahu alaihi wasallam hidima menene ne wannan labari mala yace an rabi'atu ibn ka'ab bin al-aslami qala radiyallahu anhu qala yace kuntu akhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace na kasance ina wa annabi hidima fa qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace mini ya rabi'a yace kai rabi'atu halatta ta zawaj ba za ka yi aure ba? Kala fa qultu la wallahi ya Rasulullah yace na rantse maka da Allah ni ba na aure bai gabana ma uridu ana tazawwaj wallahi ba na bukatar na yi aure ma indi ma yuqimul mar'ata saboda ba ni da karfin abin da zan zaunar da mace wa ma uhibbu an yashghalani anka shay'un ko ba na so na zo na aure na bukatu zuwa ga sai na tafi sana'a ko kasuwanci na zama ba zan samu lokacin yi maka hidima ba fa'ara da anni annabi ya bar ni bai ce min komai ba sun makala li ba'a da zalika wata rana sai ƙara ce min ya rabi'a ce kai rabi'a ala ta tazawwaj wai da gaske kike ba za ka yi aure ba fa qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah la wallahi ya rasulullah ce wallahi ba ni da niyya aure ma uridu an atazawwaja wa ma indi ma yuqimul mar'a ce ban so ne aure saboda ban da wadata wa ma uhibbu an yashghalani anka shay'un kuma ban so wani abu ya shagaltar da ni daga barinka fa'ara da ni sai annabi ya rabu da ni sallallahu alaihi wasallam qala rabi'a yace summa raja'atu nafsi sai na tsaya nayi tunani kuma fa qultu wallahi ya rasulullah anta a'lamu bima yuslihuni fi dunya wal akhir sai manzo Allah kai hakuri ka tambayin na bada amsa amma na yi tunanin cewa gaskiya ban kyauta ba kai ka fi sanin me ya kamata in yi in ka ce in yi aure zan yi in ka ce kan nayi zan hakura wa ana aqulu ma fi nafsi abinda ne kawai na faɗa abinda ke cikin zuciyata ne sai ce an ta'alamu bima yuslihuni fi dunya wal akhirah wa ana aqulu ma fi nafsi la in qala li thalitha la aqulanna na'am wannan magana da yana yin shi ne a cikin zuciyarsa sai ce to amma dai idan annabi ya ce mini in yi a karo na uku to zan yi fa qala li thalitha ana nan sai annabi ya ce min rabi'a ala ta tazawwaj ya rabi'a ta tazawwaj ba za ka yi aure ba qala qultu bala ya rasulullah nace ya manzo Allah zan yi kuwa murni ka umarce ni bi ma shi ita da abin da kaso aw bi ma ahbabta da abin da ranka yi so kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in taliq ila ali fulani to ka tafi wurin mutanen gidan wani ila hayy min al ansari fihim tarahi fihim tarahi ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato wasu wato wasu mutane da suke dan nesa daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qul lahum ka ce musu inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'ukum salama wa ya'murukum an tuzawwiju rabi'ata fulanatan imra'atan minhu kaje kace musu annabi na gaishe su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bada umarni ku aura ma rabi'atu wanci wata mata a cikin wannan gida qala fa ataituhum fa qultu lahum zalika naje na ga musu sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qalu suka ce marhaban bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alale da maraba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bi rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalai maraba da dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi suka ce mun rantse maka da Allah la yarji'u rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi hajati wallahi wannan dan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bar gidan nan ya koma inda ya fito ba sai an biya masa bukatarsa qala sai ya ce fa akramuni suka girmama ni wa zawwajuni suka aura mini diyarsu wa altafuni kuma suka yi mini mu'amala ta lutufi ta mutuntawa wannan babu shakka ya kai matuƙa wajen nuna irin mutunci da sanin ya kamata da waɗannan mutane suka yi cikin mutanen ansaru Allah ya ƙara musu yarda wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi da Hakim Ahmad ya ruwaito shi a lamba hadisi na 16577 da Hakim a cikin Musaddarak a lamba ta 2700 da lamba 17 yawan masu albarka Malam Abdulrazak ya gama gaba ta tara da ke magana akan ainihin wato hukuku al'ummal sai mu tsallaka zuwa gaba ta goma da ya ce sana'i'ul ma'arufi wato hadifai da bayanai da suka zo akan aikata aikin kirki akan yin alheri yin kirki mutum ya zama mai kirki mai aikata alheri a cikin mutane wanda duk abin da zai yi abu ne na alasan barka inna min al-akhlaqir rafi'ati allati haffat alaiha shari'atu san'ul ma'arufi ko sun'ul ma'arufi wa badla daga cikin abubuwan da shari'a ta kwadaitar a kai akwai aikata abin kirki da yaya da yaya ta kirki wal ihsana ila nasi da kuma kyautata wa mutane wa an yi atabiral muslimu hadha wazifatan lahu yawmiyatan kuma ka dauka yin abin arziki yaɗa kirki da mutunci yau mutane alheri ka ɗauka wannan wani aiki ne naka a matsayinka na musulmi wanda ya waje baka yi shi a ko da yaushe a ko ina a kullum wazifatan lahu yaumiya wato abin da aka dinga yi on daily basis ya tajaddadu ta tajaddadu ma'ahu bi tajaddudil ayyam zaka dinga maimaita wannan aiki kullum ko da yaushe wa anna haza min jumlati sadaqati al matlubi min al muslimi badluha kullu yawmin ka dauka kuma wannan yana cikin abin da ake so kai na sadaka kullum me yasa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sai na burara yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu sulami kullu sulami alaihi sadaka dukkan wata gaba ta jikin mutum tana da sadaka da take kullu yawmin yu'inu rajula fi dabbati dan da ka taimaka wa mutum game da abin hawansa kamar ka tura mutum mota ko makamancin haka wa yuhamiluhu alaihi ko ka rage wa mutum hanya ka bashi lift aw yarfa'u alaiha mata'ahu sadaqatan ko kuma ka dauka mutum wani dattijo ka dauka mashi wani kaya ko ka kama shi sai sauke ko ka kama shi dora akan mashin ko mota wannan sadaka ce wal kalimatu tayyiba magana mai da'i za ga musulmi wa kullu khutwatin yamshiha ila salati da kuma duk takawa da zaka yi da kafarka zuwa masallaci sadaqatun nabi ce sadaka ne wadalla wadallun wadallu tariqi sadaqatun haka nan mutum ya tambaye ka kwatance ka ce mashi nan za ka bi ko in ka bi nan za ka je ko kuma bari mu nuna maka wannan ma sadaka ne wannan hadisi ne da Bukhari ya musu sarwato da shi sarwato shi al-Imam Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 2891 Muslim a lamba hadisi na 1009 wa hadha kulluhu min shukrin ni'ma duk wannan yana cikin godewa da yaba wa ni'imar Allah wa min sadaqatil badani da kuma sadakar da jikinka yake bi an ja'ala Allah li 'izami al-'abdi mafasila Allah ya sanya wato abin nan kasusuwan jikin bawa suna da mafasil suna da mahada da gabobi wal basta wal qiyama bil qu'ud ya qadiru ala al-qabdi wanda da sune yake iya kame abu wal basti ko kuma ya bude hannun wal qiyam ko miƙewa wal qu'ud ko zama والصعود كو هوا سما والنزول كو سوكا وهي من أعظم نعم الله عليه wannan mafi girman ni'ima ne wannan iya motsa jikinka hannunka ka dunkule shi ka miƙe ka tashi ka zauna ka hau bene ka sauko ka hau escalator ka hau kaza ka hau mota ka hau jirgi ka miƙe kafa ka tankwashe ka yi ruku'u kai sujuda wannan duka baiwa ce daga Allah wani yana nan bai samu halin haka ba wa haqqun 'alal mun'an alayhi kuma wajibi ne akan wanda aka mishi kyautatawa an yi ƙabila kulla ni'imatin min ha bi shukrin ya husawa kowace ni'ima da Allah ya mabawa ana so a ga yayi yabo da godiya da jinjina da kuma yabo a aikace da godiya aikace da wannan irin irin da ya dace da irin wannan ni'ima fa yu'ti fa yu'ti sadaqatan kama u'tiya manfa'atan saboda sai ya bada zakka ya bada sadaka na gaɓoɓinsa kamar yadda aka ba shi amfani na gaɓoɓin. Mai ma zikira min i'anatin rajuli fi dabbatihi ya hamiluhu alaiha. Da gaskiya abin da aka ambata akwai wato taimakawa mutum akan wani abin hawa ka taimaka mishi yawo. Au yarfa'u alaiha mata'ahu. Ko kuma ainihin wato ya taya shi ya kama abin ɗaura wasu ya ɗaura a kai wal kalimatu tayyiba da magana mai daɗi wa dilalati dal da nuna ma wanda ya bata hanya hadhihi amthila tadullu ala ghairiha waɗannan misalai ne kawai taimakawa mutum ya hawa abun hawa tura masa abun hawa taimaka masa ya ɗora kaya a kai taimakawa mutum ka nuna mashi hanya idan ya bata faɗa mutum magana mai daɗi duk wannan misalai ne da suke nuna ire-irensu wa tarshudu ila ma siwahu tana nuna maka sauran min sana'il ma'arufi na ayyukan kirki wal abwabi wa abwabil ihsan da kofin kyautatawa an amr ibn al-as raddi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah manzo Allah yace qala ala kulli muslimin ala kulli muslimin sadaqa kowanne musulmi yana da sadakar da zai bayar kila ara'aita illam yajid ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me kake gani in bai samu ba qala ya'tamilu bi yadayhi ya aiki da hannunsa fayan fa'u nafsa ya amfanar da kansa wannan ma sadaka ne in ya gama amfanar da kanshi wai ta sadaka abinda ya samu ya sadaka mutum bai da kuɗi to ba zai haƙura ba sai ya tashi je ya aiki in ya samu aikin ya ɗauka a cikin sadaka qala qila ara'aita illam yastati to in bai samu aikin ba fa gaba ɗaya ko bai samu kuɗin ba qala yu'inu zal hajatil malhuf ka taimaka ma mabuƙaci wanda yake neman agaji wanda yake cikin bukata qala kila lahu ara'aita in lam yasna yastati idan ya kasa fa qala yace ya'muru bil ma'ruf aw aw al khair yu'mar da kikkiawa ko alkhairi qala ara'aita in lam yaf'al in bai haka ba fa qala yumsik an sharri to ya kame kai ya cutar da kowa fa innaha sadaqa ita kanta kamewa daga cutar da mutane sadaka ce wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim bukhari ya fitar da shi a lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da biyar muslim a lamba ta dubu ɗaya da takwas qala shaykhul islam ibn taymiya al-imam ibn taymiya yace fa fi hadha al-hadith annahu awjaba sadaqata ala kulli muslimin a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa sadaka wajibi ce ga kowane musulmi waja alaha khamsa maratiba alal badan ya sanya sadaka ta zama martaba guda biyar akan jiki al'ula abu na farko na can sama as-sadaqatu bi mali sadaka da dukiya fa innahu lam yajid iktisab al-mali fa nafa'a fa in lam yajid iktasab al-mala fa nafa'a wa tasaddaq in bai da dukiya a jajjiya sai ya je ya aiki ya kwadago ya samu dukiya da zai amfanar kansa sannan ya sadaka mataki na biyu kenan wa fihi dalilun wa fihi dalilu wujubil kasbi wannan yana nuna wajabcin tashi a nemi a nemi na kai fa lam yastati mataki na uku in bai samu wannan ba fa yu'inul muhtaja bi badni ya taimaka ma mai bukata ta hanyar amfani da jikinsa fa in lam yastati mataki na hudu fa bi lisani ya taimaka masa da halshen sa shine umarni da kikkiawa kira fa in lam yaf'al in ya kasa fa yakuffa an sharri to kai cutar da kowa fal awwaliyani taqau bi malin na farkon yana yi da dukiya imma bi mawjudin ko abin da dama kana da shi ajiyayye wa imma bi maksubin aw bi maksubin ko kuma ka je ka samo kai sadaka wal'ukhura ya ni na ƙarshen kuma guda biyu ta ƙau bi badanin imma bi yadin wa imma bi lissanin wato da na uku da hudu kenan a yi da hannu ko da halishi da jiki wa an jabirin ibn abdullahi radiyallahu anhuma jabiru ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kullu ma'arufin sadaqa duk aikin kirki sadaka ne wannan hadisi a cikin bukhari da muslim daga Musa ya fitar da shi daga Huzaifatu radiyallahu anhu. Fihi a cikin wannan zance akwai bayanun li mafhumin sadaqatil wasi' bayani game da ma'anar sadaka wata ke ma'ana mai fadi wa annas sadaqata laysat muqtasiratan ala badlil mali wa infaqihi kuma na nuna cewa sadaka ba tana nufin wato bayar da dukiya kawai ko ciyar da ita ba bali sadaqatu majaluha wasi' fagen sadaka yana da fadi kama annal ganiya ya tamakkanu min sadaqati alal faqiri bil mali kamar yadda wato mai wadata zai iya yin sadaka ga talaka da dukiya fa inal faqira ya tamakkanu min sadaqati alal gani bi anwa'i min sadaqat shi ma haka talaka yana da abin da zai yi sadaka da shi ga masu wadata ka an yalqahu bi wajhin tariq kamar gamuwa da shi da sakakkiyar fuska wa yu'amilahu bi mu'amalatin tayyiba ya mu'amala da shi mu'amala mai kyau wa yu'inahu ala amrin min al-umuri ya taimaka masa akan wani abu da yake da buƙatar taimako wa yad'u lahu da kuma sa addu'a kullu hadha min al-majal min majalati al-ma'rufi wa hiya sadaqat wannan ya cikin majal na ayyukan kirki kuma sadaka ne wa hadha thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi sai tabbata annabi ya ce kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum ila ganiyin aw faqirin fa huwa sadaqa abu ya ala a cikin musnadinsa lamba ta 2085 shekul albani ya inganta cikin sayul jami lamba 4555 annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum duk wani aikin kirki da ɗayan ku zai yi ila ganiyin kaima mai wadata aw faqirin ko kuma talaka fa huwa sadaqa dukkanin shi sadaka ne wa hadha yadfa'u al-mar'a ila al-jidd wal ijtihad fi badal al-khair wannan ya kamata ya sa mutum yayi kwazo ya bada himma ya dage damtse wajen aikata alkhairi li anna man yaqra'u al-ayati wal ahadith allati fiha haffun ala as-sadaqa wa targhibun fiha wa yataharraku nafsuhu lidhalika wanda ya karanta ayoyi da hadisai da suka kwadaitar akan sadaka ba shakka zuciyarsa za ta kwaɗaitu zuwa ga haka. Wa huwa qalilul mali, amma sai da bayi da kuɗi sai ‘yan kaɗan, au adimuhu ko kuma bai da komai, kad ya zunnu annahu la nasiba lahu. To wannan wani lokaci wanda ya karanta duk abin da ka karanta din sai zama baka da shi to sai ka ɗauka ba da kai ake ba baka da rabo. Wala hazza lahu min al ayati wal ahadith li annahu la mala indahu yatasaddaq bi saboda bai da kuma sai ɗauka wannan karatun ba da shi ake ba. Amma wannan karatun yanzu ya nuna mana cewa ba haka bane waqad jala shay'un min hadha al-ma'ana fi nufusi fuqara sahaba amma samu sahabbai wanda suka yi irin wannan tunanin cewa to su din da suka jayi magana infaki to ba da su ake ba fa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqad sai na burara yace wato talakawa cikin muhajirai suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula suka ce ya manzo Allah masu kuɗi sun kwashe lada ga baki ɗaya wannan imul muqim su za su samu lada matabbaci faƙala wa ma za ka ya ce me ya faru ƙalu suka ce yi sallu na kama nusalli to mutane tare muke sallah da su wai su muna kama na su tare muke yin azumi da su wai tasaddaquna amma su suna yin sadaka wala na tasaddaqu wa mu da hali wa ya tiƙuna suna ‘yanta wuya wala na utikun ko mu da halin ‘yantawa’ wa yi tuku da wala nutuku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce afala wa allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'adakum bari nuna muku wani abun da in kuka yi wanda ya riga ku cikin masu kuɗi za ku riske shi wanda ke bayan ku ba zai kamo ku ba wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tu kuma wallahi ba wanda zai samu mafificin abin da kuka sama sai wanda ya aikata irin wannan qalu bala ya rasulullah sai ka suka ce kwarai kuwa muna da tsananin bukatar wannan karatun sai annabi ya ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulla salatin thalasan wa thalathina marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kada ku yi wasa da tasbihin nan subhanallahi subhanallahi subhanallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walhamdulillah walhamdulillah kowanne bayan sallah 33 nan faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu a suna ta murna alhamdulillah aka je aka ci gaba da aiki bayan kwanaki sai ga sun dawo sun kawo ƙara akan rabi suka ce ya manzan Allah sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna yan uwanmu attajirai sun ji labarin nan fa fa'alu mislahu su ma sun ci gaba da yi bayan suna azumin suna kaza suna kaza wannan ma da ka bamu sun ci gaba da yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to ba ya hana su falala Allah ce wanda ya gada ma zai ba ku ya hakuri da abin da kuka samu wannan hadisi ya cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya fidda shi a lamba hadisi 843 Muslim 595 yana nuna wato falala arziki wanda yake na alkhairi wanda ake aikin alkhairi da shi da kuma cewa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yayi to ba iya wannan bane kowa na iya yi sai in an samu dalili na khususiya وعن ابي ذر رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور wannan riwaya a ila ita ma daga Abu Dharr radiyallahu anhu yace wasu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce ya manzon Allah masu wadata sun tafi da dillada yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna fi duli amwalihim da su ake sallah da su ake azumi sannan su suna da dukiya da suke diba su yi sadaka qala aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddaquna to ai kuma Allah ya sanya muku abin sadaka inna bi kulli tasbihatin sadaqa kowane tasbihi da kuka yi za ku samu lada wa kullu takbiratin sadaqa kowane Allah akbar za ku samu lada wa kullu tahmidatin sadaqa kowane alhamdulillah za ku samu lada saboda ku je ku kama yin wannan baji ba gani wa kullu tahlilatin sadaqa kowane la ilaha illallah sadaqa ne wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawa sadaqa ne wa nahyun anil munkari hana mummuna sadaka ne wa fi budi ahadikum sadaka kai ɗayan kuma ya tara da iyalinsa sadaka ne kalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah ayi ati ahduna shahwatahu ɗayan ne biya buƙatar jinsin sa wa yakun lahu fiha ajar kuma a ce da lada fiha ajrun qala annabi yace awara aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun ya kuke gani in ya je sanya al'aurar shi a wanda yake haramun kana ganin bai da zunubi ya da zunubi ko fa kadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr yace haka nan ya saka cikin na halas na matarsa to ya da lada muslim ya ruwaito shi lamba hadisi 1006 fa sadaqatu awsa'ul abwa mala yace sadaka wata kofa ce mai fadi fala tatawaqqaf ba ta kafa ala wafaratil mali wal gina ba ta tsayu kawai akan wadatar kuɗi da dukiya ba balil faqiru lahu hazzun kabirun minha talaka ma yana da rabo mai yawa a cikin sadaka wayya mutanawwi'a tana da nau'i daban-daban lianna turqal khairati kathiratun saboda hanyoyin alkhairi suna da yawa fa yanbaghi lil abdi an yubadira wa yusari'a fil khairat saboda ka wajibi ne bawa ya miki tsaye yi gaggawa ya shiga cikin neman alkhairi wa kullama futiha lahu babun minhu sara ilayhi duk sanda aka buɗa masa wata hanyar samun alkhairi to ya gaggawa ya shige ta fa ya akhudhu min kulli babin min habi nasib saboda kowace kofa ya samu ya samu alkhairi daga cikin ta mala yace fala ta'ajjaba fa qad ta'ajjaba sahabatu min min ittisa'i majalati sadaqati hatta shamilat itiyanar rajuli ahala sabai sun mamakin faɗin ofin sadaka har yasa suke cewa oh yanzu nan suna mamaki suka ce yanzu nan mutum ya biya bukatarsa kuma a bashi lada suka yi wannan mamakin faqalu suka ce ya rasulullah ayati aduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajar fa bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam sai annabi bayyana musu cewa annahu law kana qad wada'a fi haramin alaysa yakunu ithman ya je ya sanya al'aurar matar da bata halasta gare shi ba karuwa ko wata yar titi to ashe wannan bai zama zunubi ba ya zama zunubi fa kadhalika man lam yaj'alha illa fil halali fa huwa ma'jur to haka ma wanda bai saka ba sai abin da yake halas to shi ma yana da lada bal innal ajra fi hadha yattasi'u bi hasabin niyya anan ne wato lada yake fadaduwa da gwargwadon fadin da nagartar niyya fa idza nawa bihi qada'a haqqi zawja ne zama a cikin niyyarsa akwai bayan shi ya ji daɗi kuma yana so ya biya haƙƙin matarsa wa mu'asharata ha bil ma'ruf yana so su dinga rayuwa cikin abin da ya dace allazi amara Allah bihi ta'ala wanda Allah ya ce wa ashurna bil ma'ruf wa talaba wa talaba waladin salih kuma yana so ya samu ɗa na gari wa ifafa nafsi ya kare katange kansa daga barna wa ifa'a zauja ita mata ya katange ta wa man'aha jami'an minan nadhari ila al haram yana so ya hana ta kwata-kwata ta kalli haram والتفكر فيه والفكر فيه كو تتناني game da shi والهم به ko ta damu da wani abu na haram wa gairi zalika min al-maqasid as-saliha da wasu dai abubuwa kwatankwacin wannan na manufa mai kyau fa kam lahu fi zalika min al-ujur Allah kadai ya san iya ladan da mutum zai samu wanda duk yayi haka zai samu ladaddaki masu yawa an Anas radiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam madinata atahu al-muhajiruna faqalu yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina muhajirai sun suka same shi suka ce ya rasulullah ma ra'aina yawman abdhala min kathirin wala ahsana min musawatin min qalilin yace ba mu taba ganin irin wannan abin da muka gani ba wato sakin alkhairi ga wanda ke da shi da yawa ga wanda yake da shi kadan shi ma ba a bar shi a baya ba min qaumin nazalna baina azhurihim waɗannan mutane muka fara a cikin su ƴan Madina masu kuɗin su kyauta talakawan su ma kyauta laqad kafawnal mauna mauna sun wadatar da mu da duk wata bukata wa ashrakuna fil mahna kuma sun ba mu makwanci lafiyayye hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kulli tsoron mu ka a ce dillada ya zama nasu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce la ma da'au ma da'autumullah lahum ba zai zama lada nasu bane su kadai matukar kuna roƙan musu Allah kuna roƙan musu Allah cewa Allah ya saka musu da alkhairi to Allah zai hada ku a cikin ladan wa athnaitum alaihim matakar kuma kun yaba musu kun nuna musu wato abin da suka yi na alkhairi to da ku da su za ku yi tarayya a cikin lada wanda ya maka aikin alkhairi ya samu lada idan ka yaba masa kai masa addu'a ka gode kai ma ka samu lada sai ku yi tarayya a cikin wannan lada ba za ka zama a baya ba insha Allah wannan shine abin da mutanen Madina suka aikata ga mutanen Makka da kuma tambayar da su mutanen Makka suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin amsar da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bayar bari mu saurara a nan saboda ƙurin lokaci sai mun haɗu a darasi na gaba wanda ya zama na ashirin da bakwai kenan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah